Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yau Laraba, goma ga watan Ramadana, hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in, daidai da sha biyar ga watan Mai miladiya dubu biyu da sha tara. Za mu ci gaba da sauraron tafsirin Alƙur'ani mai girma cikin firiya da tafsir na Maulana Musa Ibn Faidati, Shan Ibrahim Inyar, radiyallahu ta'ala anhu. wanda maulanmu Sheikh Ibrahim Mansur Imam Kaduna yake gabatar mana a zawiyar gidan Alhaji Aminu Muhammad za mu ba shi abin magana ya bude mana da addu'a a karmakallahu bismillah.
فاتحة مع صلاة الفجر صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين إنا أنت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحج بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Alhamdulillah muna cikin jisu sani firiya da tafsir na Maulana Musa Ibn Faidati za mu tashi shafi na 62 cikin suratul Nisa'i aya ta 114 Malam Muhammad Muhtar zai ja mana baki shehin mu Sheikh Ibrahim Mansur Imam zai mana fassara akramakumullah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ هدري لنا جهاز المهدري والجعله بنزرة تأتي لنا بالزهر يوم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بسلكة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما mun shigo ɓangaren da Allah tabaraka wa ta'ala yake umarni da ibzul lisan tun da dama mun riga mun gaya muku cewa ita surar tana umarni ne da abubuwa guda shida akwai hibzul adiyan hibzul iman hibzul lisan hibzul ansab
to yanzu mun shigo bangaren da Allah ke mana umarni akan kiyaye harshe mu kiyaye bakunanmu tun daga inda Allah ke magana inna anzalna ilayka alkitaba bil haqqi tun daga nan ya fara magana akan hijjul lisan to mun Allah tabaraka ta'ala ya mana bayani akan abin da ya faru na lumatun ubairik wanda ya yi sata ya yi ha'inci ya yi ƙayya kuma ya yi rantsuwa kuma ya yi ƙazafi to shi bayan asirinsa ya tonu an yanke mara hannu ya gudu ya koma makka ya yarda har ya ƙara yin sata a can katanga ta faɗo masa ya mutu to sai ya zama duk inda ka ga musulmi wannan maganar ake daba daba daba daba daba ko ina kus kus kus a shi wani ɓarawo a shi wani kaza ne maganar firar musulmi sai ta koma maganar domatun da ubaye to akan wannan sai Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da wannan aya la khayra fi kathirin min najwahum babu alkhairi a cikin mafi yawancin tattaunawansu wato mafi yawancin mitin da suke yi da tattaunawa da ganawa tsakaninsu mafi yawancin wannan ganawa babu alkhairi a ciki mimma ya na jauna biyu daga abin da suke ganawa cikin wai ta haddasu da suke tattaunawa hadisun nasu shi wani jana ya ce kaga zancen mutane ba ma sahabban manzana da suke magana kan mutum ruwaikin ba mafi yawancin rayuwar mutane in kaga suna tattaunawa ko kuma suna ganawa ko ka gana mitin babu mulibali tsakaninsu da juna kulluhu lagawun da aka da wuya ka ga ce baka za mu gana ka ga ba gulman wani za a yi ba da wuya ka ga ce za a yi mitin ka ga ba wani ake so a rusa ba da wuya ka ga ce za mu tattauna ka ga ba wani sharri ake so a kulla ba a wani kauli kuma ka ce a safan annabi ya sallallahu alaihi wasallam kowa sai shigo ya rasulullah ina so mu gana da ya fito wani ma sai shigo ya rasulullah ina so mu gana shine Allah ya ce a to haka za ku mai da lamarin annabin nawa to ban yadda ba إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس mafi yawancin ganawa da tattaunawa da mitin da ake yi wato a ɗakin tattaunawa ɗin mafi yawancinsa wasa ne da wargi babu alkhairi a cikinsa illa na juwa man amara bi sadaqati sai ne tattaunawar wanda yake yin umarni da harka yin sadaka a rika ba da zakka a rika gina masallaci a rika gina makarantu a rika gina rijiyoyi a rika gina bohol bohol a rika taimakon marayu a rika taimakon gwagware wanda yake wannan to wannan tattaunawar tasa wannan Allah ya yarda da ita shine man amara bi sadaqatin illa man amara nasa bi ikirajin sadaqati Allah bai yarda da ganawa ko tattaunawa ba ko mitin sai dai ganawa ko tattaunawar wanda duk inda daga ya keɓe ka ce za mu tattauna to cewa zai kana da labari makwabcin nan namu ko makwabcin kawani ya rasu ya bar ya'ya kaza kuma yanzu aka san da su a makaranta kana da labari masallacin wuri kaza ya tsufa ko na su ka babu tankin ma ya tsufa wanda ya gina masallacin yau shekarsa ashirin da biyar da rasuwar kenan kana da labari zawiya kaza ta tsufa in ana ruwan sama zuba yake kana da labari akwai wani bawan Allah a angonmu da aka zalunce shi an ji an kai shi an kulle shi a kurkuku yana neman wanda zai taimaka ya fito da shi to wanda yake wannan shi tattaunawarsa ba lagawu ba ne ba kuma zirgi ba ne alkhairi ne shi ne illa man amar bi sarkaki au ma'rufin au au ma'rufin au amali birrin ai amalin wa ayi amali wato ko kuma wanda yake umarni da kyakkyawan aiki shine aikin biyayyar Allah ayi amali kowane irin aiki wanda da an gidi zai ce amma wane ina baka shawara da bi wannan naka da ba wallahi duk da ka zauna sai ka yi kariya duk wannan nan da kake wallahi ba ni kariya ba duk da kake wannan sun san kariya kake ya kamata kariyar nan ka rage ta wani ina baka shawara duk inda ka zo da sai ka rage mutane don Allah ka rage ka daina yawan kawo mana gidan mutane mutane ba za su gaya ma ba amma ni ina baka shawara wani ina baka shawara ka daina tona asirin gidanka tun da muke zama a nan ka taɓa ji wanda ya kawo labarin matarsa amma kai ka kawo labarin gidanku ƴan uwanku danginku matarka ƴaƴanka don Allah ka bar wani to wanda zai dinga umarni da kyakkyawan ko kuma ya ce kai wani ina baka shawara duk sanda lokacin sallah ya kowa zai tashi a majalisar nan ta amma kai ba ka tashi don Allah ina ba ka shawara kai ma ka tashi kana tafiya masallaci kai sallah dan kar ka mutu a rasa waɗanda za su maka sallah da sauran irin waɗannan ayyuka masu kyau ko kuma wani ina ba ka shawara kan ɗan biyayya ga iyayenka iyayenka muna zaune a nan za su haihu a kira ka amma ba za ka je ba sai ka ga dama duka wannan bai dace da kai ba au islahin bainan nasi ko kuma wanda shi ganawarsa ta gyara tsakanin mutane ce ai ya tsafi islahi zafi bai wato wanda zai rika tafiya domin gyara tsakanin waɗanda suka samu saɓani tsakaninsu yani ko miji da mata ne aboki da aboki ne uba da ɗansa ne ko ko ɗan uwa da ɗan uwansa ne makwabci da makwabcinsa ne to ya zama shi kullum in ya ga saɓani zai kokari ya je shi zai gyara to wannan ma ganawarsa da yan uwansa alkhairi ne ba na gau bane ba laifi bane ba saban Allah bane to za ka yana da kyau duk inda ka ga mutane suna saɓani to kai kokari ka shiga ka gyara kar ka je ka bata miji da mata sun yi saɓani ka gyara aboki da aboki sun yi saɓani ka gyara makwabci da makwabci sun yi saɓani ka gyara amma kar ka shiga ka je ka faɗi abin da ba haka yake ba domin a ƙara samun sabani wa man yaf'al zalika duk wanda yake aikata haka al-mazkur wannan abu da aka ambata wato yake umarni da sadaka yake umarni da kyakkyawan aiki yake umarni da gyara tsakanin yan uwa ko abokai ko miji da mata waɗanda suka samu sabani tsakaninsu sannan kuma ibtiga a mazatin layi yana yin abin ne ba don a yabe shi ba ba don a biya shi ba ba don a ce yana da kirki ba a yana yi ne domin neman yardar ubangiji la kai rubumin umurin duniya ba wai yana yi bane domin wani al'amari na duniya ka sa ko wanda kullum zai aikata aiki mai kyau amma kuma shi ba wai Allah yake nufi ba shi so yake a yabe shi wannan to shi Allah ya ce ko da ka yi umarni da sadaka din ka yi umarni da kyakkyawan aiki ka yi umarni da gyara tsakanin yan uwa da abokai da iyalai to dai ya zama dan ni kai aiki ba dan wani abu daga cikin al'amuran duniya ba to duk wanda ya zama haka wa man yaf'al zalika ibtiga marzatillahi fa sawfa nuti ajran alima da sannu zan bashi za mu bashi lada wanda yake mai girma ubangiji tabaraka ta'ala ce duk mutumin da shi ganawarsa da yan uwansa duk sanda za a yi mutum in dai yana ciki to masallaci za a gina duk sanda za a yi mitin inda yana ciki to makaranta za a gina duk sanda za a yi mitin inda yana ciki marayu za a taimaka duk sanda za a yi mitin yana ciki gwagware za a aurar duk sanda za a yi mitin inda yana ciki to za a gyara tsakanin bayan Allah musulmi da suka samu husuma to wanda ya zama haka fasau wani utihi ajran azima da sanu za mu sakanta masa za mu bashi lada wanda yake mai girma kullu amalin ni adama dukkan aikin dan adam alaihi a kan sani ari ba alheri bane la lahu ba la shi bane ba zai zame masa alheri ba illa man amara bi sadaqatin sai ya wanda yake umurni da abada sadaka aw ma'rufin ko kuma a aikata aiki mai kyau aw sa'adi islahi zatul bayn ko kuma yake kokarin kai kawo da dawainiya da tafiye-tafiye a cikin gyara tsakanin yan uwa guda biyu da suka samu sabani da juna wanda yake wannan fasar wani jihi adam azima duk aikin dan adam zai zame mai bala'i duk aikin da dan adam yake zai zame mai masifa sai dai wanda yake umarni da sadaka kyakkyawan aiki gyara tsakanin yan uwa to wannan shi aikin da zai zame masa alkhairi kana jibrilu mala'ika jibrilu alaihi salam ya ce innahu tamanna law kana adamiyya ya tabbata ga manzon Allah cika ina ma dai ni ma mutum kaji ba mala'ika jibril ba yake ga manzo Allah sallallahu alaihi wai ina ma dai shi ma mutum ne kaji wadanda la ya asuna Allah ma amarahum wa yaqaluna ma yu'minuna ba sa saba wa Allah abin da ya umurce su sannan suna aikata abin da Allah ta'ala ya umarce su da su aikata amma yake kwadayi yake buri lauka na adaliyan dama ya kasance dan adam shi ma liya hadura fi majalisi alim kamar an tafi shaka to jibrilu da kake so ka zama mutum bayan Allah ya yi ka mala'ika har kana iya yin tafiyar mil miliyan ɗaya da dubu ɗari hudu a cikin kiftawar ido amma kake so ka zama mutumin da nan da da rigakafin zai je bai hankali ba sai an yi kusan minti arba'in ko awa guda to da Allah ka gaya mana me yasa kake so kai sha'awar ka zama mutum sai ce ba wani abu bane yasa ne sha'awar ka zama mutum kawai in shiga makaranta ka ji ba martabar ilimi kawai abin da ya sa ne kwaɗayin in zama ɗan adam shi kawai liya hazuran majalisi alimi domin ya rika zuwa a inda malami yake karatu yake wa'azi yake nasiha ya je ya zauna ko ya sa littafi ko kuma ya dinga sauraron wannan wa'azi kamar yadda kuka samu din nan to jibril ma yana son irin wannan alayhi salam wata manna an ya kuna adami ya ce abu na farko kenan abu na biyu da ya sa yake so ya zama dan adam liyar afi islahi zatin bayni ya so ya zama ɗan adam domin idan aboki da aboki sun bata shi ya je ya gyara idan dan uwa da dan uwa sun samu sabani ya je ya gyara idan makwabci da makwabci musulmi sun samu sabani ya je ya gyara idan miji da mata sun samu sabani ya je ya gyara idan uba da ɗansa sun samu sabani ya je ya gyara abu na biyu da mala'ika jibril ya sake so yi kwaɗayi ya zama ɗan adam wata manna an ya kuna adamiyan liya fara firan wayar kinin ma'iha abu na uku da ya sa malaka jibril ya yi kwaɗayi ya yi burin ina ma da ya zama ɗan adam to da sai ya rika gina rijiya ko bohol bohol domin ya dinga shayar da mutane ruwan ciki wai abin da ya sa ya yi su ya zama mutum ya dinga tona rijiyoyi yana ba mutane ruwan suna sha yana tona bohol bohol yana kafa famfuna a waje mutane suna zuwa suna ɗiban ruwa wai wannan ne ya sa mala'ika jibrilu yi kwanayi da watakila ko abin da alhaji aminu ya gani ke da shi ma ya tona gowar ya aika famfo a waje to allah ya sa dukkan mun samu hali ne haka ne waɗannan abubuwan guda uku mu kula da su da kyau zuwa makaranta ko zuwa wurin malami ko da ba za ka sa littafi ka zauna abin da ke faɗa ka dinga ji na biyu duk inda ka ga wani rigima ya faru kai kokari ka je ka gyara ko da da ƙarya ne ƙarya haramun ne amma a wurin gyara tsakanin yan uwa halal ne ka ce wani mun haɗu da wani gojiya ka ya ce a gaishe ka muna zo aka dawo zancen ka in ka ji irin yaban da ya maka ni wala ban taɓa jin masoyi ka irin wannan wani ne zai yi ne kwarai kuwa ba a wani aka yi ba ko zan ma ƙarya ne a gane ta amma ne wani makila ne ba kai ka ɗauka makiyin ka ne masoyin ka ne mutumin da yake shaidar da tana kula da sallah yana shaidar da kai mutum ne mai masoyin annabi kai sallallahu alaihi wasallam yanzu akwai mutumin da zai so ka irin wannan to sai jikin sai mutu to sai kai maza ka je ka nemi wancan kamun sa'adu sai ka ce wani wai da kace tsakanin ka da wani ko samu sa eh yanzu da shi ba na san magana kai kai ka bai mutane sa da wani masoyin kai yanzu ka ga jiya muna zaune a wurin wani ya zo zai kawo maganar tarfatanci ta ci a gaban ya kwaɓe shi ya ce kai masoyin manzan Allah ya san manzan kuma kai mutum ne mai kula da ibada kai mutum ne mai gaskiya kai mutum sai ka kai jikin jamu to da sun haɗu sai ka ga an gaisa an rubuta juna ba ta san kai ka ɗan zo da ka irin wannan kayyar ba kayyar ba ce alkhairi ce in dai har za ka gyara tsakanin ko miji da mata suka samu sabani to ka je ka gaya mai magana mai kyau a kanta ita ma ka tafi wurin ta ka je ka gaya mata magana mai kyau kar ka je ka tafi zamanin ka je ka sami da ka ce ai mu yake tare da shi da wancan ba san ki yake ba akwai wanda yake so Allah ne bai kaddara zai aure ta ba kin ji kin ji kin ji wani lokaci ma mu muke mu muke tashi ma ke kawo muke ce bai in ba dan haka ka za ka da aure ya tsaka ya tsaci sai ka ga ya ce wani shi kuma to wannan yan duniya ke kar ka yadda ka zama mai dabi'a irin dabi'ar mutanen duniya irin wannan wata manna an ya kuna adamiyan abu na hudu mala'ika jibrilu alayhi salam ya so ya zama mutum aka tambaye shi me yasa ya so ya zama mutum yace an ya kuna li hazura janazatan muslimin aw yaquda maridan abin da yasa ya so a ce ina ma da ya zama wato dan adam ya so a ce da shi mutum ne to da ya rika zuwa halartar jana'izar musulmi yana sha'awar a ce shi mutum ne ya je jana'izar musulmi ko kuma da a ce shi mutum ne ya ji an ce ga wani musulmi bai da lafiya to zai tashi ya je ya gaishe shi a asibiti ko a gida waɗannan abubuwa mu kula da su da kyau hali har waɗannan ɗabi'u guda biyar ra'a jibrilu fi hamil al-fada'il ma hamalahu ala tamanni an yakuna adamiyyan ma'a jalalati qablihi karkai mamaki mala'ika jibril ya karanta lauhul mahfuz ya gani a lauhul mahfuz Allah ya nuna girma da daraja da martaba ta dukkan mutumin da yake yin umarni wato ko kuma mutumin da yake kokarin gyara tsakanin yan uwa da kuma musulmin da yake kokarin zuwa sauraron majalisi na ilimi a makaranta da kuma falala ta irin mutumin da ya gyara tsakanin yan uwa musulmi guda biyu masu husuma tsakaninsu ko kuma watakila ya karanta a lahul mafuzu cewa Allah tabaraka wa ta'ala zai bada babban falala da dukkan mutumin da ya tona rijiya ko bowar watakila ya karanta a lahul mahfuzu cewa Allah tabaraka ta'ala zai ba da babban falala ga dukkan mutumin da yake halartar jana'iza na musulmi ko kuma yake zuwa ya gaida mara lafiya so haka malaika jibril ya yi kwaɗayin waɗannan abubuwa guda biyar tare da girman matsayinsa a wurin Allah saboda haka sai mu kula da wannan da kyau mu ma ka aikatawa na'am wa man yashaqi da rasula ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا ومن يشاهد الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مسيرا wannan aya ta sauka ne a kan sha'anin maganar lu'umatun lu'ubai ne bara wannan ba duk har yanzu akan sa ake magana saboda abin da ya aikata ba karamin abu bane ya yi fata ya yi ƙarya ya yi rantsuwa ya yi halinci ya yi ƙarfi kuma to shi ne Allah yake jinjina abu shi ne ta ce ji don kusan shekarun da ake ta maganarsa ake ta maganarsa to abin da ya faru daga baya sai ya gudu daga madina ya kai makka ya je a makka ma ya ji ya tona rani zai shiga gidan wani sata sai katarga ta faru mishi sai ya mutu to sai ya mutu akan kafirci domin da ya gudu ya ban madina har da ya yi to shi ne Allah tabaraka wata'ala yake gaya mana wa man yushaqiqir rasula duk wanda ya rabu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yukhalifur rasul isaqa wa manzon Allah fi ma ja'a bihi a cikin abin da ya zo da shi wato wanda ba ba wai shi wancan barawa kawai ake magana ba har mun mun nan a yanzu shi yasa shi shi Ibrahim Kola Abdullahi yake cewa raditu bihi ulal zamani ودينه وربي إلهي كترديت به ربا وإنا يدد من ذا الله صلى الله عليه وسلم مشكا زامن كما نا يدد الدين هكذا أبنجي ناشما نا يدد شي akwai da kika raditu bi rabbi wal hanifatu maslaki imani rasulillahi la atakhallafu saboda wa man shaqiyar rasula min ba'di ma tabayyana lahu huda ويتبي غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مسيرا وشيء شو رجعنا نسي رديت به من آية تشي من ذا الله تعالى رديت بربي لا يدل أوجدي ولا حنيفة مسلكي أدير مسلك شيء هنياتا إيماني رسول الله صلى الله عليه وسلم sannan jagora na a tafiya zuwa ga Allah shine rasulullahi la a takhallafu ba zan taɓa rabuwa da shi ba ka ji ko ba zan taɓa rabuwa da shi ba shine a nan muke cewa alhamdulillah wa man yushaqqi ar-rasul duk wanda ya rabu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yukhalifu ar-rasul isaba ma aiki sallallahu alaihi wasallam fi ma ja'a bihi a cikin abin da yazo mana da shi min ba'da ma ta bayyana lahu huda bayan wato ya riga ya bayyana gare shi cewa abin da yazo da shi shari'a ne zahara lahu al-haqqu gaskiya ta bayyana a gare shi bil mu'jizati ya ga mu'jizozi ba ɗaya ba biyu ba tawallahu wa yattabi ghayra sabilil mu'minina sai kuma ije ba hanyar da ba hanyar mu'minai ba dariqan wato tafarki ghayra dariqin ba tafarkin mu'minai ba wato ba hanyar gaskatawa ya je ba hanyar kanyatawa bai biyo hanyar gaskatawa ba bayan kuma ta bayyana lahu cewa ya bayyana gare shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shari'a ne ya zo da ita to nuwallihi ma tawalla za mu jibinta masa abin da ya jibinta inda ya ga bautar gunki ya fi so za mu haɗa shi da gunki ranar rafiya gunki ya biya masa bukatarsa na ja'alhu waliyar lima ta wallahu za mu sanya shi majibinci ga abin da iji binta min dalali na daga fata da shirka ai muhalli bainahu wa bain dalalati bidunya wato za mu rabu da shi da tsakanin fatarsa da yayi tun a gidan duniya duk mutumin da ya zaɓi shi da ba ta manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam ko gunki ya yake ko kato ya yake ko wani abu yake yake so wannan abin ya raba shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to shikenan ranar alkiyama za mu ci ya je nemo wannan abin su zama suna tare ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam to daga yuwallihi ma tawalla za mu jibinta masa abin da shi kansa ya jibinta wa nusrihi nudkhiluhu bil akhirati jahannam za mu shigar da shi wutar jahannama ranar tashin alkiyama fa ya tarku da hasi kone da ita wa sa'at masira ka amma dai makoma ta yi muni marja'an makoma ta yi muni wanda makomarsa ta zama jahannama Allah ya kiyaye mu wanda makoma ta yi muni man khalafa amran rasuli sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya saba umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadza jaza'u bi Allah tabaraka shi ya ce ai ba wai sai wancan mutumin ba ya ce har yau har gobe har jibi duk wanda ya saba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya saba wa hanyar mu'minai to ranar alkiyama makomarsa ita ce jahannama هذا جزاؤه عند الله تبارك وتعالى وكذلك من اتبع غير سبيل المؤمنين هكذا دون دي بهنير دبا هنير المؤمنين شو هنا جاوي تخذت رسول الله داها خليلا ولم أتخذ غير الرسول سبيلا فخفت بحمد الله دارا قليلا ناري النبي من ترك روشا من شدة حالتا شيني بدادنا كما ناري شيني حياتا ولم أتخذ غير الرسول سبيلا بركي وتحيا با إن بحيا من الله صلى الله عليه وسلم فلهذا تسود wannan aya ne ijma'ul ummati ja'a dalilan fi shari'ati wa hujja a cikin wannan aya ne aka gane cewa lalle ijma'ul umma haduwar kan al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haduwar kan musulmi ya zama hujja a cikin shari'a ba a yi kawari da kadai a gefe ba alhali ga ga musulmi man shazza shuzza ila nar duk mutumin da ya ware to za a ware shi a jefa shi a wuta aljama'atu rahma wal farqatu azab jama'a rahma ce rarrabuwa kuwa azaba ne wa yattabi ghayra sabilil mu'minina duk wanda yake warewa yake kin bin tabarkin mu'minai hanyar istighfari hanyar salati ga annabi hanyar la ilaha illallah hanyar kaunar annabi da sahabbai da iyalan gidansa duk wanda ya ware daga wannan hanya to ba shi kenan nuslihi jahannam wa sa'at masira yaqulu rasul manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ummati la tajtami'u ala dalalatin al'umma ta ba za ta taba haduwa akan bata ba ijma'ul ummati ma'sumun haduwar kan al'umma abin katangewa ne kuma abin kiyayewa ne matakar al'umma kan ta ya hadu to ba za ka taba samun ta akan bata ba asulun shari'at wato asalin tushen shari'a abu uku ne shari'a da muke ji shari'a shari'a shari'a to tushen ɗari'a shari'a ɗin abu uku ne na farko shine alkur'ani na biyu shine hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na uku shine ijma'ul umma wannan shine shari'a bin alkur'ani bin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka shiga cikin ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk da dai zai iya yiwa ka ga mutum shi kadai amma cikin al'umma ne ka san akwai al'umma za ka ga mutane sun kai dubu amma mutum ɗaya za ka ga mutum shi kadai amma ya kai miliyan guda inna ibrahim kana ummatan shi kadai shi kadai al'umma ce duk mutumin da ya rike alkur'ani da kyau ya fahimce shi yake aiki da shi ya fahimci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kyau kuma yake bin hadisan sa yake bin sunnarsa sannan yake kaunan alkhairi ga al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baki da kuma duk abin da zai yana duba abin da magabata suka faɗi to shi kadai al'umma ijma'ul ummati wato haɗin kan al'umma dalilin hujja ne wa yattabi gaira sabilil mu'minina Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wanda ke sabawa wato hanyar mu'minai wanda yake bin hanyar da ba hanyar mu'minai ba to shi ma yusli jahannam wa sa'at masira ya rabu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rabu da mu'minai ya ki yabi tafarkinsu su wannan makomarsa ita ce jahannama makoma ta yi muni inna Allah sabi da cewa Allah
إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا آه. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا malamai waɗansu sun ce wannan aya ta sauka ne akan shi wannan wato wannan ɓarawo mutum lubai wanda ya sata da wanda ake ta maganar sa tun shekarar jiya da nan gashi kuma har yau ba bar maganar sa ba saboda aikin da ya yi muni ya yi a sata sannan ya yi ƙarya sannan ya yi rantsuwa sannan kuma ya yi halinci sannan ya yi ƙazafi sannan ya yi rita to abubuwan nashi sun taru da yawa waɗansu malamai kuma suka ce a wannan aya ta sauka ne akan wani tsoho mai yawan saban Allah tsoho ne amma mai yawan saban Allah shine ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa inni shaykhun kabirun mulhamikun bisu ni ya rasu da ka gani nan tsoho ne gani duku amma mai yawan afkawa cikin sabon Allah illa anni lam ushrik billahi shay'a sai dai ni fa ban wa Allah kishiya ba mun zu arabtu tun san da na san Allah ban masa kishiya ba wa amantu bihi sannan na yi imani da Allah wa lam attajiz min dunihi waliya ni ban riki wani majibinci ban ba Allah ba ban riki wani masoyi ba in ba Allah ba walam aqaul ma'asi jur'atan ba na saban Allah dan na isa kaga akwai mai saban Allah dan ya isa yana tunani ko shi dan manya ne baban shi babban ne ko baban shi malami ne ko baban shi wali ne ko baban shi sarki ne ko baban shi da in ka lura wanda suka kowa saban Allah ƴaƴan manya ne duk mutum da kaje yana sabo baya jin tsoro za ka ga baban shi sarki ne ko malami ne ko wali ne ko mai kuɗi ƴaƴan waɗannan ba ruwansu za su keta alfarmar shari'a kuma su nuna duk wanda zai hukunci ma za su tsine mai saboda iyayensu sun ɗauka rana kiyama ma iyayensu ne za su yi sani sun manta da abin da Allah ke ga ɗan annabi ya nuhu innahu laysa min ahli innahu amalun ghayru salih to shi ne shi wannan tsoho ya ce ya rasu layi ga shi ne na tsohon na saban Allah amma ni ban taɓa yin saban Allah dan na isa ba ina yin saban Allah ne dan ba yadda zan yi da al'amarin a hannu nake da ban saka maka ba wa ma tawahhamtu tarfata ainin anni a'jizu la haraban ban taba ɗansa ba a zuciya ta cewa wannan sako da nake in Allah ya tashi kama ni zan iya guje masa ban taba zaton haka ba wa inni la nadimun ta'ibun sannan ya rasulullah wallahi ni ne da dama ne kuma wallahi ni ne yawan tuba ne fama tara halin da Allah ya rasulullah ya kace gani in muka hadda Allah ya kiyama ta ji dalili ya zano masa cewa ni ga ni tsoho ga ni mai sako ga ni kaza ga ni kaza amma ban taba yi wa Allah kisha ba ban yi shirka ba tun da na san Allah ban taba hada shi da wani ba na yi imani da shi ba riki wani masoyi ba in ba shi ba sannan ban taba yin sako dan na isa ba sannan ban taba zato ba daidai da kifta ni dokiya ni zan iya kuce wa Allah sannan na yi nadama na tuba ya rasu da rana iyama ya kake ganin Allah zai da ni shine sai wannan aya ta sauka inna Allah لا يقدر أن يشرك به ويقدر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد دل دلالا بعيدا إن الله سلبي سوى الله لا يقدر أن يشرك به baya gafarta ma wanda ya yi shirki da shi shi yasa babu zagin da za a yi wa musulmi kamar a ce mai mushriki wallahi duk mutumin da ya ce ma mushriki to ya maka zagin da tun da ka zo duniya ba a taɓa yi maka shi ba kuma in zaka shekarar dubu in ba mushriki aka ce ma ba zagin da za a yi ma kai wani a kwarin kuwa in aka ce ma mashayi Allah zai ya biya wani da fil madu da zai in aka ce ma mazinaci Allah zai ya bi wani da fil madu da zai in aka ce ma barawo Allah zai iya yajewa saboda wani da fil madu da zai in aka ce ma ɗan caca Allah zai iya yajewa saboda bai gafi ma nuna zalimi amma ka ce maka mushriki to ana ga ma kai tsinan ne ne duniya da lahira bare kuwa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi Allah baya gafarta ma wanda ya shirka da shi babu zagin da za a yi wa musulmi a duniya wanda ya kai wannan duk mutumin da ya ce maka mushriki to wai kamar yana gaya maka ne Allah ba zai taɓa gafarta maka ba ko kallon kamar ranar kiyama Allah ba zai ba shi ne ma'anan a cewa mutum mushriki so da kai da kyau dan uwa musulmi mu kiyaye harshen mu yasa wannan bangaren da muka shigo mun ga muka cewa mun shigo bangaren hibzul lisan hibzul lisan so da kai mu kiyaye jiban yan uwan mu musulmi da kalmar kafirci ko kalmar mushrikanci sababu nuzuliha dalilin saukar wannan aya ta kaddama amsa wato ta gabata tun jiya wannan karatun ba mun yi shi ne ba tun shekarar da ta wuce amma ta ga shi shekarar ya yanke shi kwana ɗaya ƙwarai kuwa in ba kuma ta ba maganar wahashi akan maganar wahashi ne wa aya ta arba'in da takwas ce aya ta arba'in da takwas can bayan in ka duba za ka ga fallayen tili to shi a rana da yake zama ɗin tafsiri ɗin ya gama da waɗannan fallayen da shiga to shi ne wanda ya zo bayani zai ce fassar wannan aya ta gaba da jiya mun fassara kawai sai wuce abin mu ko yanzu zai mu ce wannan fassara wannan aya mun fassara ta shekarar da ta wuce kaji ko wani kuwa shekarar da ta wuce muka fassara shi ko shi wani jiya ya fassara kaji ko inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi Allah baya gafarta ma wanda ya shirki da shi yawwa a nan za mu iya cewa mun goge wa Allah alhamdulillah domin jagoran mu shine shi Ibrahim Kaula radiyallahu anhu yana cewa wa ashkuru rabban alhamal abd rushdahu fa azgaru atba'i bari'u min ash-shirk wa ashkuru rabban alhamal abd rushdahu fa azgaru atba'i bari'u min ash-shirk wa dhalika fadlullah العبد عاجز على وزن حق او مجانبه الشك yace wai wa ashkuru rabba ina gode wa ubangi alhamal abda rushida hu wanda ya sanar da bawa shiriyarsa fa asgaru atbari ba ni ba ba manya manyan almajirai na ba mafi kankantan almajiri na ma in dai yana jira sau da kafa abinda na faɗa yake yi abinda nake yi shi yake yi to bari ubi da shirki ya kubuta daga haɗa Allah da wani saboda kaga ashe idan kaga Allah da yake wa radiyallahu anhu ko mai da awar kansa ko mai da awar bunsa ya aikata wani abin da ya saba wa Allah ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko ijma'ul umma ko kuma ya aikata abin da yake kama da shirka ko ya aikata wani mummuna to kaga a shi ba karantar shi wani bace a wannan karantarwa saboda haka wa man yushrik billahi inna allaha sanadai cewa Allah la ya kafiru an shirka bihi baya gafartawa wanda ya shirka da shi la ya kafaru shirka Allah baya karban shirka wani kafiru ma duna zalika amma yana gafarta duk abin da ba shirka yana gafarta kowane irin zunubi da kasar wannan aya tana nuna cewa da shi ɗin wata ubai wancan ɓarawa matsayyaci mayaudari mai ƙazafi da a ce bai gudu daga madina ba bayan an yanke mai hannu ya zauna yi na dama yi tuba da shi kenan an wuce wurin Allah ya yafi kayan saboda wani da girma nuna zalika da ban yasha Allah yana gafarta duk abin da ba shirka ba ga wanda iga dama Allah yana gafarta duk abin da ba shirka ba ga wanda ya ga dama wa man yushrik billahi duk wanda ya hada Allah da wani wanda ya yi wa Allah kishiya faƙabbar da hakika ya ɓace dalalan bagida ɓacewa wanda yake mai nisa an haƙi gaba da Allah ta baraka wa ta'ala duk mutumin da ya shirka ko ya haɗa Allah ta baraka wa ta'ala da wani to ya tabbatar cewa ya ɓace ɓacewa mai nisa shi da Allah sun yi hannun riga Allah ya kiyaye daga haɗa Allah da wani ita dubuna
يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا in yad'una min dunihi illa inasa وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا Ubangiji tabaraka wa ta'ala idan muka lura da wannan aya da kyau za mu gane lallai shi nan mara kunya ne na ƙarshe. A ƙwarai kuwa, wai Allah yake gaya wa wannan magana sa. Lokacin a kamun Allah ya halicci Adamu alaihi salam shi dan babba ne sosai. babu wani wuri da ka sani a nan ƙasa inda za ka taka ko wani kai taka wanda shaitan bai taɓa yi wa Allah su jira ba wani ƙasan nan baki ɗaya shi ɗin ya fi jira ga Allah ce ya bauta wa Allah miliyoyin shekaru sai Allah ta'ala ya jira halicci Adamu a Islam ya ba shi marala mai girma sai shaitan sai hasara ta shige shi ita kuma ƙa'idar hasara in ta shiga zuciya to sai girman kai ya zo idan girman kai ya zo to sai ya zama duk wanda kake wa hasada duk wanda yake tare da shi ko da ya fi wanda kake wa hasada idan yana tare da ko martabarsa ta fita da girma sai ka zage shi wai dan me yake tare da wanda kake mai hasada to sai shi kuma adamu alayhi salam ba maganar malaiku ba adamu yana tare da Allah to jin haushin ina wannan hasada kuma Allah kai ba kana tare da shi to shi kenan to kai ma don wanda ka sani kakar wannan ba kaji ba aka ce ai wa'adar wasu da kowa ya sujada shi yadda ake ka yake mala'iku suka yi sujada da suka dago sai suka ga shugaban su liman a tsaye yake ya bata rai ya sha kudu a ba a ce su koma ba kawai sai suka koma suka kara yin sujada sujada ta farko sujada umarni sujada ta biyu sujada godiya ga Allah Allah mun gode da kace mai sujada kuma muka yi ga shugaban mu yaki to wannan sai ya janyo masa rashin kunya tsakanin da Allah har yake gaya wa Allah da attaki zanna min ibadika nasiban mafruba to shikenan to shikenan an kore ko to shikenan naji naji tun da an kore ni waɗannan bayin da ka halice su zan su bauta maka ka ce ma khartum jinna wa laysa illa li abuduni ni ma zan kwashi rabona ranar jida na attaji zan da min imalika nasiban mahruba wai shi ma zai kwashi rabai shi yadda za a bauta maka shi ma wai yake ne Allah ni ma sai an bauta mu Allah shi kyauta shi ne Allah tabaraka wa ta'ala yake gaya mana a in yad'una min duni billahi asa in yad'una ba kowa suke bautawa ba min duni koma bayan ubangiji illa inasa sai waɗansu itatuwa ko duwatsu masu sunayen mata abinda suke bauta kenan a maka shi domin tun wai din ana zaune da shi a madina ana bauta Allah ya koma maka ya ridda ya koma bautar duwatsu da gumaka masu sunan mata uzza lata manata asabu haka za ka dinga jin sunayensu sunayen mata illa inata ko إلا الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وشيء وجد جبدي إن يكون من دونه إلا إناثا ba wani abu suke bautawa ba koma bayan ubangiji ce waɗansu itatuwa ko waɗansu duwatsu masu sunaye irin sunayen mata asnaman wato gumaka sammaha inasan suke ambatanta da sunayen mata da an asma'aha domin sunayenta sunayen gumakansu mu'annasatun wato sunaye irin sunan mata kullum baki da kallata wal uzza wa manata lata uzza manata asabu na'ilatu duka wannan sunan mata ne kuma sunan gumaka ne wani ya kuna ba wani suke bautawa ba ya abudu na bi ibadatiha wato wa in yad'una ba ba ba ba Allah suke bautawa kuma ba wani abu suke bautawa ba ba wani abu suke nufi ba da ibadarsu illa shaidanan marida sai shaidan wanda yake mai taurin kai anil ubai da kai fata ka harul mari ko ba ku zoci ba anil ubai da kaga a nan masu kan ka hangin mahaifin su daina cewa kai fata ka harul muri in ka ce muri ka bata abin da ake so a gane in yad'una min dunihi illa inasa wa in yad'una illa shaytanan marida marida ba murida ba marida arin ubaida ya Allah ka nuna barham abdullahi kaifa taqaharul mari yadda take rinjayen shedan mai tauri da kuma halibobin da cikin mutane waɗanda suke koyi da shi waɗanda suke so su tare ni Allah nuna mun yadda take gamawa da su sau da ba wani suke bautawa ba sai shaidar gumakan ma da suke ajiya gaban su ba gumakan ba ne shaidar suke bauta saboda shaidar ne yake shiga cikin gumakan ya dinga magana da su shi ne Allah ke bari in ya duguna min dunihi illa inasa wa in ya duguna illa shaitanan marida la'anun ba Allah ya la'ance shi ma'anar la'anar Allah shi ne abadahu an rahmatihi Allah ya kara nisa ta shaitan daga rahmarsa lokacin da Allah ya koyi shaidan ya yi ƙara ya yi ihu a rayuwarsa su uku ya taɓa yi ihu ranar da Allah ya kore shi daga rahama ya yi ihu ranar da aka haifi manzan Allah su za su zama ya yi ihu ranar da aka saukar da fata kitab ya yi ƙara yin ihu sannan ranar da zai mutu in ba dan Allah ya sa an karɓar ran kowa ba da a ce mutane suna nan ran da za a karɓar ran shi da ƙarar shi ya sai kashe kowa saboda bala'i ko shi ya sa ba a so idan ana maulidin manzo Allah kai bakin ciki ko ba ka maulidi kar kai bakin ciki saboda ran da aka haifa annabi shi kan saboda bakin ciki ya yi iwu ya ƙara to za ka karka yadda a ce ana farin cikin haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai kuma ka yi bakin ciki la'alahullah Allah ya la'ance shi ab'alahu ar rahmati wa kana shaytan to shaytan saboda tsaurin ido da rashin kunya sai ya ce wa ubangiji la'attakhidanna min ibadika nasiban mafruba la'attakhidanna wato wallahi ni ma sai na ɗibi nasiban rabona min ibadika daga cikin bayinka mafruba rabu wanda yake abin yankawa ɗalibu kamar gado kamar gado tun da dai ka ba adamu ka san shi ka ba shi mutanen ciki ko ka ba shi salihai ka ba shi annaba ko ka ba shi yaya annabawa manzanni ga waliyai ko to shi ke nan ni ma sai na ɗebi ka suna wani shi ɗan da ke ga Allah la'attajidanna min ibadika nasiban mahruba wallahi ni ma na rantsuwa sai na kwashi kaso na kaso wanda yake mahruba abin yankawa kamar an raba gado maqdu'an abin yankawa ai ad'uhum sai na kiraye shi ila ta'ati zuwa bautata wai shi dan ne ke ga Allah ido da ido ba to to shi ke to ba ne ba ne an kore kore an kore kore to shi ke gonar da kake so su yi bautar ni ma sai na kwashi kaso na a ciki sai na mai da su bayi na ba bayi ka Allah ya ce to shi ke sai ka a shirku shi shirka da ake yi da na ana maganar shirka shirka kowane laifi musulmi ya yanzu a jefe shi da shirka musulmi ya ɗan wani kuskure kadan sai a jefe shi da shirka wani abun ma ba kuskure ba ne rashin fahimtar ka ce ta shiga ciki amma suka jibe shi da shirka shi ne shi wayan rafi Allah ya ce to ka sani shirka shirka din nan ta kasu kaso uku shirka ka ji ana maganin shirka to ka sani shirka ta kasu kaso uku shirkun jabiyun shirkun khabiyun shirkun akfa akwai shirka babba ana kiranta shirkun jami'u ita ce shirka wadda take bayyananniya ma'anin shirkun jami'u shine bautar gunki mutum ya sassaka ice ko duwatsu ko ruwa ko wuta ko rana ko saniya kamar yadda ake a india akwai wanda shi saniya yake bauta in yaga za a yanka ita ihu za a yanka ubangiji walai kuwa to irin waɗannan su ne masu shirkun jami'in takobin da take yakan wannan shirka ana kiranta saifu shari'ati saifu shari'ati da ita ake yakan shirkun jami'in na biyu shine shirkun khafiyun shirka koyayya wannan musulmai da kuma ahlul kitabi su suke yi mafi yawanci ne ma musulmai za a ce tunda waɗancan an gama da su ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه ان الدين عند الله الاسلام saboda ka ana maganar musulmi ne wancan shirkan maguzawa ke yi masu bautar gumaka wannan shirkar ta biyu kuma musulmi ne suke yi menene shirkun khabiyun riya shirka koyayya ka dinga yin amfanin Allah abu mai kyau gashi amma kuma dan wasu kake yi to wannan shirkun khabiyun din nan takobin da ake sare wuyansa da shi shine saifun dariƙati wancan bautan gunki takobin da ake yakarsa saifun shari'ati takobin da ake yakarya shine saifun dariƙati zikiri da salati ga shirka ta ƙarshe ana kiranta shirkun akhfa wannan shi kuma ma'anin shirkun akhfa shine ganin wani Allah Allah ya ga maka fa aina ma tuwallu fa samma wajhullah ka kafa da hanyar ya ga maka sanurihim wa ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq ka kafa da ya ga maka ma ya ga maka ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'u ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ka kasa ganewa ya gaya maka huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal ka kasa ganewa saboda ka takobin da za a yaki wannan shirkar da shi shine saiful haqiqati saiful shari'ati shirkar da ake bauta wa gunki saiful dariqati ana yakan wato shirkar da ake riya saiful haqiqati ana yakan shirkar da ake ganin wani Allah da ita to shine shi radiyallahu ta'ala yake cewa shirka guda uku a shirkul jari wato shirka wanda yake bayyanan ne ibadatul asnam shine bautar gumaka wa shirkul khabi shirka koyayya amalu riyai shine aikin riya aiki ba dan Allah ba wa shirkul akhfa wato shirka mafi koyuwa ru'yatu ma tu Allah tabaraka ta ganin wani Allah ne girma da daukaka wallahu la yaghfiru an yushraka bihi kuma dukan kun ba ake ne Allah baya gafarta ma wanda ya shirka da shi to ya zamu yi kenan da za ka ji ashe dole sai mun buwa da yanke kwarai kuwa to ya za a yi can ka bar bautar gunki ko ka ce ka musulunta to kuma ya fa haka dole sai ka samu wanda za su lakana maka zikiri bi izinin mutta sun bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam saboda ka bin waliyai alkhairi dole ne mu dage mu tsaya tsayin daka mu bi bayan Allah wai bayan Allah suna cewa man kalla da aliman da kiyar na saliman man kalla da aliman da kiyar na saliman duk wanda ya rafe da malami zai haɗu da Allah lafiya amma wanda ya gaban kansa shi ke nan wa man shar da shur zai nan da duk wanda ya ware sai a ware shi a jefa shi ta kawai so da kan mu kiyaye sosai mu tsaya tsayin daka mu biyayya ga waɗannan bayan Allah la'anahullah wa qala la takhzanna li ibadika nasiban mafruba to wala udillannahum wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum فليبتكن فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم ولآمرنهم فليبت فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر فقد خسر خسرانا مبينا
ولأذلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان من دون الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا وعلى ذلك قال كان رشد كل ابليس وما يدعى ان لا اتخذن من عبادك نصيبا مقروبا في دون اخوينا زانو وان يلقى الذي وين جاء وان شيكرا شيكرا تو باب لي انا ما كذا ابو شيكرا يا ذي عبادك ده شيكرا يا تو باب لي باب لي باين ده كهرتا ni ma zan kwashi kaso da zan kana su su bi ka saboda haka sai na ɓatar da su zan koya musu liwadi zan koya musu maɗigo zan koya musu canza halitta wanda ka ba ta gashi kaɗan sai sa ta ƙara wanda ka yi ta baka sai ce ta yi bleach wanda ka yi haƙoransa a harhari sai ce ya je wurin turawa su kankare mai su mai wushiriya zan koya musu abubuwa da yawa wanda za su nuna bakai ba su gode maka wani halittar ka wani jike gaya wa Allah wannan ba saboda tsaurin ido da rashin kunya yana ta gaya wa Allah maganganu na banza marasa kan gado wala mudillan lahu ya ce wallahi je na fatar da su bin wasu wasati zan sa musu kokonto da waswasi yudillul ibada an khalqi wato bin wasu wasati yudillul ibada da kokonto da waswasi shi ɗan yake batar da bayi a nan haƙƙi ga barin Allah wala umanniyan lahum sai na buratar da su zan sa musu buri zan sa musu kwaɗayi ulki fi qulubihim ummiyatan zan saka buri tsawon buri a cikin zuciyoyinsu duran hayati tsawon rayuwarsu wa Allah ba ta zan sa musu a cikin tunanin zan sa musu buri kowannen su yana so ya gina gida babba ya hau babban mota kowannen su sai ke zama shugaba su ta rigima da juna wanda Allah ya daga su karya zan ta sa musu wannan sannan kuma in dinga gaya musu idan na sa mutum tsawon buri kudin yake zuwa na ga zai koma wani Allah sai dinga gaya mai ai bayan zaka mutu ba bayan zaka mutu ba da Allah akwai sauran akwai sauran lokaci to kiyama ma ga ma ma tabbas sai kake ta wani abu da kawai kiyama ma ba dai labari bane duk wasu wasi ne ba shi dan zai dinga jefa wa mutum a cikin zuciyarsa yana sa masa kokwanto shi ma an yau zan kiyama ma gaskiya tun fa kamun a yau ba a cikin ra'ayi ba kuma wadansu ma sun ce tun zamanin annaba ake ne zuwa shekara dubu da wani a yau ra'ayi ba to shi dan ne zai dinga jefa irin waɗannan abubuwa da dindin ibada yana fatar da bayan Allah haƙi gaban Allah wala umanniyan dan zan sa musu buri fi kurinu a cikin zukatan su ummiyatan wato kwadai duran hayati tsawon rayuwa wa Allah ba sa in gaya musu babu tashin alkiyama wala hisaba kuma babu wani hisabi in ka ci duk abin da ka ci na haramu ka ci banza wala amuran nahum sannan kuma zan nuka umurtar su falaibatti kunna azanan al'ani zan za su dinga tsaga kunnuwan dabbobi raƙuma da shanu amma wannan yana ishara ne zuwa bauta akwai wani tsari da suke musamman kaji indiya su ne masu irin waɗannan mafiwa za ka ga saniya ƙatuwa an mata wani alama dan kar ka ɗauka kamar wannan alamun da fulani suke wa dabbobin su bai ciki bai cikin wannan falibar tukun na azanar al'ani wannan shaida ta tsara kar shanun ka shiga cikin nawani su ɓace amma wannan da Allah ke magana a nan na bauta ne alama ce ake yi amma alamar tana gwada bauta akwai saniyar da in an yi mata to ba za a tafi nonon da ba sannan ba za a yi aikin gona da ita ba sannan ba za a yanka ta ba sannan kuma idan wani dalili ya faru na yankawa to mata ba za su ci ba sai dai idan ta mutu ta zama mushi to kowa an yi zai ci eh bayan kwatin da ba ta da yalo ta zama ubangiji ne to kuma matan suka je suka ci za su daina haihuwa to amma idan ta mutu ta ga ba ta gani sai a ci kawai ka ga hauka to haka suke shi ne ubangiji da wani kota ke bari a wani amuran nan kuma wallahi sai na umarce su bari bacci kunna ya kaɗa na yayi wato za su rika yanka azanar al'ani wato kunnuwan dabbobi domin su haramta abin da Allah ya halatta wa karfa ala zalika bil bahari hakika sun aikata wannan da raƙuma da shanu sai ya ce bi suratul ma'ida da sannu wannan zai zo a cikin suratul ma'ida wala amuran nan ko wallahi sai na umarce su falin gayyurun na halkan layi wallahi za su rika canza halittar Allah wanda wanda kai shi baki zan ziga shi ya je a mai da shi bai a mai ya dinga bleaching ya dinga shafa mai ko kuma ya je wurin tura su kankara bakin a fito da farin wanda kamar yin hanci gajere zai ce je shi ma a ji a ja hanci ya zama dogo yadda na can tafi wani kuwa wanda kuma hakoran da suka zama jajaye kuma zan ziga shi in ce ji a kan karewar wannan makonan suka haɗe in ce ji a mai wushiriya matan da ba ta da gashi in ziga ta ta je a yi mata gashi a ƙara mata gashi sannan zan sa namiji ya zama ɗan dauki ƙwarai ko idan ka rangwaɗa yana magana irin na mata sannan zan ce mata su fito su ma su da maza daidai su ma su nemi 'yancinsu shi ne abin da na kaga turawa suna yi shi ne ce duk sai na yi wannan sannan zan sa namiji ya dinga bin namiji mace kuma ta dinga bin mace maza su yi wali mata kuma su rika yin mahajibo duka wani yana daga cikin kwararriyar na kalkalla maula mu shaɗa ya musulman bautar jela yana cewa misalin liwaɗi wato misalin ta kamar guga ne wanda ake ɗiban ruwa da ita a rijiya ya ce rijiyoyi guda biyu akwai rijiyar ruwa akwai rijiyar tashi rijiyar ruwa ana saka guga ne a ɗebo domin a shayar da iyali mutanen gida rijiyar tashi kuma abin da aka ci shi ake zuwa a juya cikin rijiyar tashi wata mota ake zuwa a ɗauko ko waɗansu mutane ake zuwa a kira su zo su kwashe amma idan aka ɗauki wannan gugar da ake sakawa a rijiya aka saka a cikin shadda to an gama komai ya lalace ta ce saboda haka wannan misali ne tsakanin su ɗan liwani ne Allah tabaraka ta'ala ya yi mata domin su zama su rijiyoyi ne na ruwa namiji kuwa bin namiji to kamar an ɗauki guga ne za a saka a cikin shadda wannan ko kasamun aiki Allah ya kiyaye to shi ne duk waɗannan ayyukan shaidan ne shi ne ke sawa ko kuma kana iya cewa falin gayyun na halkan lahi wato zan umarce su su rika canza halittar Allah wato halittar Allah a nan shi ne ce dino addinin Allah za su rika canza addinin Allah ai kaga duka waɗannan ɗabi'un ai canza addini canza addini bil kufri da kafirci wato butulci duk mutumin da ya je ya siya mai yana shafa dan ya bari alhali shi baki na kaga ya mutu cewa Allah kamar yana ga Allah Allah kan je da kai na kan da mutum gida zuwa Allah ban yi ba Allah ban yi ba ya ubangi saboda kan ni zan shafa shafa kawai kaga ya zama butulu saboda ka bai dace ba ko kuma mace ta nemo gashi tana karawa ita ba to duka waɗannan wato canza addini ne bil kuri da kafirci wa ihlalu ma harrama da kuma halatta abinda Allah ya haramta shine liwadi da maɗigo da sauran irin wannan ayyuka wata harimi ma a halla sannan da haramta abin da Allah ya halatta ya halatta wa maza mata ya haramta wa maza maza ya halatta wa ma- ya haramta wa mata mata duk mace namiji Allah ya halatta mata duk namiji mace Allah ya halatta mata to amma kuma su ce dan yana diga su suna canza yadda abin yake wa man yattakhidhi shaytana waliyan duk wanda ya riki shaytan ya zama masoyi ya tawallahu ya dukance sa wa yudiahu yana masa biyayya min dunillahi kuma bayan Allah ai gaira huwa to yayi wani ba Allah ba bakar kafira to hakika yayi asara kusranan asara mubina bayyinan bayyananiya limasirihi saboda komawarsa ila nari zuwa ga wuta almu'abbadati abar dawwamarwa alaihi a kansa ya rabbi ya rabbu ya rabbahu ya sabaru فقم مجيزا لنا يا واحد الأهل يا بر يا وتر يا عين المراد أجل يا من لا له شفع كلا ولا ولد عجزت بينا وفرج كربه أبدا يا من لا شفيع له عقل ولا بد أنت الجيات لكل خائف وجل يا رب يا حق يا من لا له ضد فرج لأمة خير الخلق ذمهم ولا ينالهم نسب ولا حسد بالمصطفى المجتبى المختار سيدنا محمد الطاهر الأنصاري يا أحمد صل وسلم على خير الورى جدد محمد الآل يا سيد الكرم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمرك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله حق قدره وامتداد العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين muna mara wani zarfe bi musa kuma muna addu'a Allah ya kara shi lafiya Allah ya gama kwanansa da barka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah